عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu koma kan karatun mu na shifa bi tarihi gobe Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qila kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan gadiba wala yadabu illa lillah la yaqum li madabi shay'un wa qila wani hadisi aka ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan gadiba idan gadiba lam yaqum li madabi shay'un wala yadabu illa illa lillah mazalla sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi fishi to wani abu ba zai iya tsayawa ga fishin annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi annabi baya fishi fa sai in an taba Allah an taba dokokin Allah ko an taba girman Allah ta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fishi wa qala ibn umar ma ra'aytu ashja wala anjada wala ajwada wala arda min rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah bin umar yace ban taba ganin mutumin da yake da jarumta da mutumin da yake da kyauta mutumin da yake da sadaukantaka a shiya kenan wala anjada ban taba ganin mutumin da yake da jarumta wala ajwada ban taba ganin mutumin da yake da kyauta wala arda ban taba ganin mutumin da yake wato ake yarda da shi yake yake karɓar yarda min rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ali radiyallahu anhu sayna ali yace inna kunna idza hamiya al-ba'su wa ruwa ittada al-ba'su wa hamarat al-hadabu ittaqaina bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ma yakunu ahadun aqrab ila aduwi minhu wa laqad ra'aytuni yawma badr wa naluzu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa aqrabuna ila aduwi wa kana min ataddi an-nas yawma idhin ba'sa sayna ali Allah kara masa yarda yace idan yaƙi ya tsananta idza hamiyal basu idan yaƙi yayi zafi ko kuma ittadal basu yaƙi ya tsananta ko hamaratul hadabu ido yayi ja mana kowa idon sa yayi canja saboda tsoro ittaqaina bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam da muna fakewa da annabi kuma ya kono ahadun agraba ila aladu minhu a lokacin ba wani mutum da zai zama ya fi annabi kusa da abokan gaban a shi ne yake kusa da su ko muna bayan sa wala kar ra'aytuni yawma badrin yace ina tuna ina ganin kaina yanzu kai ina tunawa ranar yaƙin badar wa nahnu naluzu bi nabi sallallahu alaihi wasallam sai mu dawo muna dan farewa da annabi muna bayan sa muna fakewa da shi wa huwa agrabu na ila duwi shi kuma shi yafi kusa da mu shi yafi kusa da abokan gaba mana shi a lokacin yake ta kokarin shiga yaki mu kuma muna ta kokarin wato komawa ta bayan sa wa kana mai taddin nasu yau mai zin basan a wannan rana manzo Allah sallama ya fi kowa yaki ya fi kowa kuma wato ƙarfi da jarumta wakila kana shuja'u huwa allazi yaqrubu minhu sallallahu alaihi wasallam izaran aduwu li qurbihi minhu aka ce ma wanda ake ganin jarumi shine yake ƙara zuwa ya matsa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fake a wajensa idan abokan gaba suka yi kusa suka ga jaruman da suke dawa bayan annabi suna fakewa li qurbihi minhu saboda su jaruman da ba su ne kusa da shi ai to saboda saboda kai idan suka ga ya yayin sabo to sai su dawo tunda da suna kusa da shi sai suka fakewa da shi sallallahu alaihi wasallam wa ranan sai kana nabi sallallahu alaihi wasallam asalan nasu wa jawadan nasu wa asjaran nasi lagar fa bi ahlul madinati laylatan fandalaga ناس قبل الصوت وتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وسبقهم الى الصوت نعم انا يا يا روشي يا فدي حديثي yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine ya fi mutane kyau kuma ya fi mutane kyauta kuma ya fi mutane jarumta wata rana mutanen Madina suka ji suka firgita wani dare da suka ji wani motsi sai mutane duk suka tashi aka fita aka za a tafi a je a duba wannan muryar da aka ji ko wannan motsin da aka ji menene kawai an fita kowa ya fita ya fito da makami zai je wajen fatala kawon rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya je ya duba yana dawowa da sabaka hum ila sauti ya je maharfi ya riga su har ya je ya duba menene a waje har ya dawo wagal sabra al khabara ala farasin la bi al hata uriyin wa sayfu fi unuqihi wa huwa yaqulu la tura'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya tantance labari ya tabbatar da labarin ba komai ya zo akan wani doki da ake dokin Abu Dalha wannan dokin ko linzami ba sa masa ba haka haka dokin yadda yake haka kawai manzo sallama ya haushi takobi kuma yana yana yana wuyan manzo sallama sai yana cewa mutane kowa ya koma gidansa ba komai karko ji zaro karko ke gida ba wani abu ba kowa na jira dubo sallallahu alaihi wasallam fa qala imran ibn husayn ma laqiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiban illa kana awwala man yarhibu imran ibn husayn yace manzo Allah sallallahu bai taba haduwa da ya haduwa yaki ba sai manzo Allah ya kasance shine farkon wanda zai fara zai fara duka mana shine zai fara yin yaki sannan wani ya zai bi ولما رآه أبي بن خلف يوم أحد وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا وقد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين صدى يوم بر عندي فرس أعالفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله فلما رآه يوم أحد شد أبي على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطرده رجال من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا خلوا طريقه وتناول الحربة من الحارس من السمة فانتفض بها انتفاضة تداير عنه تداير الشعراء عن زهاء البئير إذا انتفض ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فدعنه في عنقه آلة تداير منها عن فرسه مرارا صلى الله عليه وسلم يا عند أبي بن خلف يذا ولم كافرين بيهودنا رانا رانا يجي أهدو يا yayin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ina Muhammadu yau kada ya tsira inda ya tsira inda ya tsira to ni kada ya tsira wa garka ne yaqul nabi lin nabi sallallahu alaihi wasallama hina sada yawm badr ya manzo Allah sallallahu ranar yakin badar sai wannan kafirin yake cewa indi farahu alifuha kullu yawmin farqan min zuratin kullum ina da doki wanda kullum nake ciyar da shi buhu guda na dawa mana yana ciyar da shi abinci mai yawa asluka alaiha yake cewa annabi sai na kace ka kan wannan doki fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ana afluka insha Allah annabi sai ani dai zan kace ka faran marahu yawm uhud yayin da manzo sallallahu ya ga kiranan yakin uhud shadda ubayyu na lafa'a shi ubayyu kai ya ga annabi sai ubayyu ya daura sai sai ya daura dokin nasa ya hau kenan ala farasihi ya hau dokin sa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan zai zo ya yaki da annabi fatar da huli jaru min almuslimin ya nufo inda manzo sallallahu yake to sai mutane suka za su bijiran masa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam hakaza manzo Allah ya ce a ai kallu dariqahu ku bashi ku bashi kar ku taba shi wata nawaran harbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya karbi ya karbi abin yaki mana ya karbi abin suka ko maci ko takobi shine ake ce masa harba ya karbi wannan mashin min al-haris ibn simmati ya karba daga haris ibn simmati manzo Allah ya karba fan tafada biha intifada tadayaru anhu tadayaru shu'ara'i manzo Allah sallama ya kakkabe wannan wannan mashin ya kakkabe shi wanda kuma dama tadayaru anhu tadayaru shu'ara'i azhar ba'iri idan tafada ma'ana yanda ya karkade wannan mashin to haka mutanen jahiliya masu masu mawaka suke suke suke shumanci da cewa idan aka karkare mashi haka to masu zai akwai abin da zai je yi to shikenan sun mastaqbala hu nabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah ya fiskanta wannan kafirin fada ana hu fi unubihi ya soke kafirin a wuyarsa da ana san soka suka daya ta dada min ha afara shi mirarar su ya dawo ya fadi ya birgima ya fadi ya birgima daga kan dokin nasa har ya sauka wa qila bal kasara jiza'an min addaihi wani kuma suka ce manzo Allah sallama wannan mashi ya karya hakarkari ne daga cikin hakokoran shi wannan kafirin faraja ila quraish ya qulu qatalani muhammadun wa hum yaqulu la ba alayka ya dawo wajen quraish ana cewa muhammadu ya kace ni ba suna ce ba komai ba komai ba komai to a yake jin abin da yake ji fa qala sai sai law kana bi jami'in law kana ma bi jami'in nas la qatalahum yace kai wallahi abin da nake jin nan zafi sa da da za a raba duk mutanen duniya da duk kowa sai ya mutu shi kafirin abin da yake cewa yace zafin da yake ji na wannan sukan da aka yi masa yace da za a raba mutanen duniya gaba da da kowa sai ya mutu alaysa qala ana aqtuluka wallahi law basaka alayya la qatalani sai sai ka ce masa to dama ba shi yake cewa zan kashe ka zan kashe a sai ce ana alaisa karkala shi kafir yake cewa annabin ba ya taba cewa ni ne zan kace kama yace wallahi law ba saka alayya la qatala ni yace wallahi ko tofi yayi min zan mutu zai iya kace da tofinsa ko mata bi tarifa sai ya mutu a tarifa fi buhuli bila wa karaka fi da maka kawai wani gari wani waje tarifa da anan kafir ya garasa faslun wa amma al-haya wal imra'u fa haya riqatun ta'tari wajha al-insani inda fi'li ma yutawaqqa'u karahiyatuhu aw ma yakunu tarkuhu khayran min fi'lihi والإغداء والتغافل وما يكره الإنسان بطبيعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن الأورات إغداء وأنا فضل زي كرت كنيا والإغداء درف زنت إيده فالحياء وفي الله يتمز حياء كنيا رقة wani abu ne wani tausayi ne ta asari wajen insani wanda zai bijirar wa fiskan mutum kowa ya gane mutum ya ji kunya inda fi ilma ya tawakkau karahiyatu yayin da mutum ya aikata wani abu wanda ake ba a son wannan abin ya faru to sai mutum ya aikata shi to za ka kalle da ka kalle shi za ga fiskarsa ta canja mana ta nuna ya ji kunya aw ma yakunu tarku khairan min fi'lihi ko kuma abin da barin sa ya fi aikata shi sai mutum ya aikata to sai ka gane wannan ya ji kunya wal imra'u shi kuma rinsa rinsa ido da ake cewa at-tarafulu ma yakrahu al-insanu mutum ya bar abin da mutum baya so bi dabi'ati a dabi'arsa kawai shi kuma dabi'arsa haka kawai shi baya son wato duk abin da mutum baya so in zai kawo mutum kaskanci mutum baya son sa fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam shaddan nasi haya'an wa aktsaruhum al-awrati imda'an manzo Allah sallama ya kasance ya fi mutane kunya kuma ya fi mutane rufe ido da rinsa ido daga barin ganin laifukan mutane shi ba ruwansa don wani ya yi laifi manzo Allah sallama in ba mai laifin ne ya zo ya yi igirarin laifinsa ko kuma wani ya kawo karansa ba manzo Allah sallama ba ya kula ba ya nuna ma cewa wani yana da laifi ko ya yi laifi ba ya yi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ubangiji ya ce in zalikum kana yuzin nabiyya fa yastahi minkum al-ayata wallahu la yastahi min al-haqqi manzara sallama ya ce Allah ka yace wato idan fa iza la imtum fantashir wala musalim li hadisi inna zalikum kana yuzin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min haqqi ai dama yana ci da abokansa guda hudu nan duk abokan cinsa ne sai na abubakar sai na umaru sai na usman sai na aliyu tare suke cin abinci da manzara sallama to idan dare ya yi ka zo ka ci abincin dare to shi annabi yana so ya shiga ibadunsa su kuma za su zauna suna hira to sai abin yana da manzo Allah kuma ba zai iya gaya musu cewa su daina ba to sai Allah ya saukar da aya ce abin yana cutar da annabi kuma yana jin kunya ya gaya muku to Allah ya ni wallahi la sa min alhaq shi Allah ba zai ji kunyan faɗa mutane gaskiya ba to shine daga nan kuma sai aka daina wannan hirar da an ci abinci kowa ya tafi gida kawai haddathana Abu Muhammad bin Attabin bigrati alai haddathana Abu al-Qasim Hatim bin Muhammad haddathana Abu Hasan al-Qabisi haddathana Abu Zaid al-Marwazi haddathana Muhammad bin Yusuf haddathana Muhammad bin Isma'il haddathana Abdanu haddathana Abdullah akhbarana Shu'bah an qatada sami'tu Abdullah bin Abdullah mawla Anas yuhaddithu an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashadda haya'an min al-azra' في كدها وكان إذا كان شيئا عرفناه في وجهه آه وانا حديثي أبو محمد بن أتاب شيبا محديث لو كان هناك كراتو أوجن سينا جي في كما شاء أبو القاسم حاتم محمد شيبا محديث في كما شاء أبو الحسن القابسي شيبا محديث في كما شاء أبو زيد المروزي شيبا محديث في كما شاء محمد بن يوسف شيبا محديث في كما شاء محمد بن إسماعيل شيبا محديث في كما شاء عبدان شيبا محديث في كما شاء عبد الله شيبا محديث Abdullahi ya ce Shubatu ya ba mu laba ya ba mu wannan hadisi ya labarta mana abin da ya karba daga Qatada Qatada yace naji Abdullahi intaccen Anas ibn Malik din nan wanda Anas yaron manzo Allah ne sallama shi kuma Abdullahi maulansa ne mana wanda Anas ne ya intashi yana ba da labarin hadisi wanda ya karba daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi mutane ya fi mutane kunya mana mazalla mai tsananin kunya ne kunyarsa ta fi ma min azra'i na budurwa sai kidriha lokacin da aka kawo ta ɗakin ta farko wato budurwa ma irin na da kenan wa kana idza kariha shay'an arafnahu fi wajhihi mazalla sallama yace a shi abu sa'id yace idan mazalla ya ki abu to za mu gane abin a fiskarsa ne idan baya son abu kawai za mu ga fiskarsa to in muka ga wannan fuska ta muka ga wannan wata jijiya ce in muka ga ta fito to mun san an yi wannan abu manzo Allah baya kaunar sa amma ba zai faɗa ba wa kana sallallahu alaihi wasallam la ifal basharati raqiqa zahir la yashafi ahad bima yagrahu haya'an wa karma nafsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai sauki ne mai taushi ne na na farin ciki mana mai taushi ne albasharati na fara'a fara'a da mai taushi ce mana mai yawan fara'a ne raqiqa zahiri kuma zahirinsa siriri ne ko kuma mana bai da tsarantawa shine ragibu zahiri la yashafu ahadan ma yakrahu maza Allah baya magana da wani abin da mutumin baya so haya saboda kunya in dai ya san baka son abu ko suna ne in baka son saboda ta Allah ya maka wannan sunan ba wa karma nafsin saboda girman rai irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa aisha radiyallahu anha kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu an ahadin an ahadin ma yakrahu lam yaqul ma balu fulan yaqulu kaza walakin yaqulu ma balu aqwami yasna'una aw yaquluna kaza yanha anhu wa la yusammi fa'ilahu ai ina na aisha Allah kara masa yarda tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka kawo masa labarin wani ya aikata wani abu wanda ba a so to manzo Allah ya fita ba zai ce me ya samu wani ne yake yin abu kaza baya yi sai ce me ya samu mutane ne suke aikata abu kaza ko kuma suke suke faɗin abu kaza yanha anhu manzo Allah zai hana wannan abu amma wala san mi fa'ilahu ba zai ambaci wani ne yayi shi ba ba zai faɗi wanda wanda ya aikata aikin ba kawai sai hada mutane gaba ɗaya me yasa ake yin kaza ne kaga duk wanda ya je ya sani kaga wanda bai san ciwon ne yayi shi shi kare a sufuta shi kenan warawa anasun annahu dakala alaihi rajulun bihi atharu sufratin falam yaqul lahu shay'an wa kana na'am anas ya ya rawaito wani mutum ya shigo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bihi atharu sufratin falam yaqul lahu shay'an sai aka ga akwai gurbi irin na mana ya sha wani abu wanda ba daidai ba manzo Allah bai ce masa komai ba to wa kana la yuwajihu ahadan bima yakrahu manzo Allah baya fuskantar mutum da abin da baya so falamma kharaja da mutumin ya fita qala sai sai law qultum lahu yamsilu hadha da ku ce masa ya wanke waje kaza innan mana ma'ana eh sufura ana fassara shi da ko wani abu aka sha sai ya taba fiskar mutum yanda wani ya gani zai ce maka wane ya aka yi ko mai ka samu ne haka za a ga gurbin abu ko kuma a misali wani abu ne ya taba rigar mutum ko ka ta wani abu sai ya zo sai ya riga ka rigar ka to kaga abu zai bayyana to idan aka ganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganci ba zai ce wani rigar kan ya aka yi ne a sai dai mutum ya tafi da annabi sai to ko sai ku ga masa mana ya kamata ayya ya shirya wannan da da ku ce masa ya wanke mana to shi ne sai mutane sai su bi su ce to ya kamata ka wanke abu kaza inna fa mutane suna gani kaga shi annabi da bai faɗa ba ko ruwayan yanzu ha to an rawaito ma manzo Allah kan ce to ku ga masa ya shirya rigar ya canja wata shikenan nan ma dai kaga sai mutum je shirya sai ya yi kokarin gyara wannan din قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاتا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يزيد بسيئة سيئة ولكن يعفو ويصفه an rawa shi hadisi daga nana aisha Allah ya ara masa yadda ta ce a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance fahakan shirin ba mummuna bane ba ma'aikata abu mummuna bane wala mutafashishan kuma baya danganta wani ga mummunan abu shi baya yin abu mummuna ko baya danganta wani da wannan mummuna wala sakhaban fil aswaqi ko ba manzo Allah baya shiga kasuwa ya ta daga murya ana ana jin sa baya yi wala yazidu sayyata sayyata kuma baya saka mummuna da mummuna da an masa mummuna kyakkyawa yake sakawa walakin ya huwa yafahu yakan yafe kuma sai ya kauda kai وقد روي مثل هذا الكلام عن التوراة من رواية ابن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص الروي شير wannan maganar a cikin at-taura ma ayar at-taura ta kawo wannan kamar da muka karanta a bayan sa riwayar Abdullah ibn Salam da Abdullah ibn Amr ibn al-As wa ruwiya anhu annahu kana min haya'ihi لا يثبت بصره, بصره في وجه أحد أما قال صلى الله عليه وسلم الرواية هذا في دقا أبلاج بن سلام كينا الرواية دقا أنه كان من حيائه كن يرمى قال صلى الله عليه وسلم لا يثبت بصره في وجه أحد بايا كفا مسلم إدو يدين خلو مسلم ديا بايا إيه إما إسيدي حرارة كوي يكن in ya daga idan sa ya kalli mutum sosai ya kawo da idan sa wannan kana yukan ni amma darrahu kalamu ilayhi mimma yakrahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kinaya abinda in magana ta kama ta kama sai an yi ta to yakan yi yakan ce kai wannan magana ta zama abinda ta zama dole bai kawai mana ta zama abinda ba a so to shine wa ana aisha radiyallahu anha ma ra'aytu farja rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddu na Aisha Allah kara masa yadda matar manzo Allah sai sallallahu alaihi wasallam ta ce tunda Allah ya hada ni da Annabi ban taba ganin al'auran manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam faslun wa ma husnu isratihi wa adabihi wa basna wa adabuhu wa basdu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam ma asnafil khalqi fa bi haythu intasharat bihi al-akhbar as-sahihatu قال علي رضي الله عنه في وصيه عليه الصلاه والسلام كان اوسع الناس صدرا واصدق الناس لهجه waliyannahum arikatan wa karamahum ishratan amma kikkiawan zamantakewa irin na annabi husnu ishratihi wa adabuhu da ladabi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa basdu khuluqihi da irin cimfidaddiyar halin cimfidadden halin sa wanda kowa da kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hali mai kyau babba yaro namiji mace duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu yana cimfida musu irin halaye masu saukin nan ma asnafil khalqi ta yadda dangogin halitta iri iri akwai maza akwai manya akwai yara akwai maza akwai mata amma dukkan su kowa ya zo sai ga kaman shi kadai na nabi yake tare da shi ko bi hasu in tasarat bihi al-akhbar sahihatu kamar yadda hadisai ingantattu suka suka suka rawaito ko suka daidaita bihi da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam قال علي رضي الله عنه في وصفه عليه الصلاة والسلام سمع علي الله قال مسير دايا فدا في صفة من قال صلى الله عليه وسلم yace kana an fa'ana su sadra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mutane yalwar zuciya wa daga nasu lahajatan ya fi mutane gaskiyar magana in ya faɗi magana to babu kowa da kowa ya san magana gaskiya ne ko maƙiyinsa ya sani wa aliyanahum arikatan kuma ya fi su sauƙi sauƙi na na arika mana gurin zama ko kuma abokin zama arika ana ce masa kaman janibu kaman gefe kenan mana ya fi kowa sauƙin gefe duk inda ya samu zai zauna kuma baya matsawa wani wa karamahum isratan ya fi mutane karamci ko kuma girma wajen zamantakewa حدثنا أبو الحسن أبي بن مشرف الأمادي فيما أجازنيه وقرأته على غيره قال حدثنا أبو إسحاق قال حبال حدثنا أبو محمد بن النحاسي حدثنا ابن العربي حدثنا أبو داود حدثنا هشام بن مروان ومحمد بن المثنى قال حدثنا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة في آخرها فلما رأى الانصراف قرب له سعد همارا وقع عليه بقديفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأبيت فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف فانصرفت wannan hadisi da sai abul hasani ali ibn musharrafin al-ammadiyu shi ya bani hadisin a cikin abubuwan da ya mini ijaza yace yayin ijaza na hadisi kaza da hadisi to ana daga cikin nan hadisan da ya mini ijaza to tunda ya mini ijaza su wa qara'tu ala ghairi sai na karanta su akan wani sa zai halatta in kana malamin hadisi sai kai mutum ijaza wani ma ko an haife shi yana yaro a kawo ta irin an haifi yaro a kawo a yi masa albarka sai ka ce tunanin masa izin hadisi kaza da kaza da kaza ba mamaki kafin yaron ya girma ka mutu to ko ya ka mutu sai ya je duk inda ya je karanta wannan hadisi da ba kan ijaza sai yake to shine yake ya yi ijaza wannan hadisi ni ko na karanta shi wajen wasu wajen wani qala shi abu abu hasan yace haddathana abu isa abu isa ne ya ba mu wannan hadisin mana al-habbalu shi kuma yace abu muhammad ibn nahasi shi ya ba mu hadisin shi kuma yace ibn al-arabi shi ya ba mu hadisin shi kuma yace abu dawud shi ya ba mu hadisin shi kuma ya Hisham ibn Marwan shi ya bamu hadisin da Muhammad ibn Musanna su kuma duka su suka ce Walid ibn Muslim shi ya bamu hadisin shi kuma yace Auza'i ne ya bashi hadisin shi kuma yace Naji Hayyan na Abi Kafir yana cewa Muhammad ibn Abdurrahman ibn As'ad bin Zuraraka ya bamu hadisi ya bani hadisi shi kuma ya karba daga Qais ibn Sa'd qala Qais yace zarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalla ya ziyarce mu to shine wa zakara qisatan fi akhiriha ya ambaci wancan kissa ta har zuwa ƙarshen ta wanda aka ce kana a na sarran wa azara na fil hajatan zuwa ƙarshe iwa yake to faran ma arada al sirafa yayin da manzo sallama ya rufi zai juya qarraba lahu ta'alun himara sai sa da yake to ga jaki a hau ya rasulullahi wa da alaihi bi qadifatin ya kawo wani dan kelle ya dora kan jakin ya zama kamar siddi farki ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla ya hawa nan jakin ثم قال سعد سي سعد يشي مسا يا قيسو يا كاي قيسو اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تو تunda قيسو dan sani yaro ne shi masa to ka je ka raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kare ka shi ya koma gida qala qaisu sai qaisu yace fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam irkab sai manzo Allah yace min tazo ka hau fa abai sun ce ah ya rasulullah ni kai dai ka hau ni ko in tafi a kafa fa qala annabi yace imma an tarkaba wa imma an tanharifa ko ka zo ka hau ko kuma ka juya ba za ka rika ni ba yace kai sai na ji nauyin hawa tare da annabi sallallahu alaihi sai na juya na koma wafi na wafi riwayatin ukra irkab amami fa sahibu dabbati wala bi muqaddamiha a wata riwaya ma manzo sallallahu alaihi to kai kai su tunda jakin ku ne ka su sani jakin kai ka zo ka hawa gaba ni ina baya tunda ma abokin dabba shi ya fi cancanta ya zama yana gabanta wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yu'allifuhum wa la yunafirhum wa yukrimu karima kulli qaumin ويوليه عليهم ويذر الناس ويحرث منهم من غير أن يروي عن أحد منهم بشره ولا خلقه إذا أحد أصابه ويؤدي كل جلة عليه نصيبه نصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه إشي من قال صلى الله عليه وسلم يؤلفهم yana tara hankulan su mana in ya zauna kowa ya zo in wani ya zo daga daga nesa aka ga yayin sa sai cewa ah mazo mana ai akwai fili a shigo a shigo yu'allifuhum yana tara hankalin mutane wala yurafihum baya yin wani abu wanda zai sa mutum ya gudu ya bar wajen sa ko ya guje shi ko yukrimu karima kulli qaumin duk babba a cikin babban mutane ya zo da mutu ko ba da mutanen sa ya zo ba manzo in ya zo wajen annabi sai annabi ya ta girmama shi sai ya nuna masa cewa lalle shi inna babba ne wai wallahi alaihim idan ya zo da mutane kuma sai manzalla sai nuna masa ya nuna wa mutanen nasa jagorancin jagoran nasu wa ya zarun nasa wa ya tarsu minhum manzalla sallama yana yana fadakar da mutane ko kuma yana yana yana mutane wa'azi wa ya tarsu minhum min la yadu ya an ahadin minhum bishrahu yana musu wa'azi yana fada to alhamdulillah zamu tsaya anan insha Allah mun dawo karatun mu na gaba insha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Getar Nigeria Limited ya dauki nan kawo muku sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب